أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أغنى متى يوم شاء نومي to 21 ga watan Rajab shekara ta 1430 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da goma sha nawa sha uku ko sha uku daidai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda yau muna kan darasi na talatin da biyar daidai wanda a satin da ya wuce idan ba ku manta ba mun tsaya ne akan ara ta ɗari da tamanin da takwas wanda yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da tamanin da tara a cikin sulhu da ƙara ɗan fadar Allah maɗaukin sarki ya salunaka anil ahilla na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قيم ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأذلة suna tambayar ka dangane da watanni al'adilla jam'i ne na hilal in an ce wato hilal ana nufin wato wata kamar ka ce rida'un da ardiya rida mufrad ardiya riguna jam'i kenan hilal guda daya ahilla masu yawa rida'un ardiya hilalun ahilla haka abin yake an ce da alhilalu hilal ne an ce da wata aka sa masa sunan hilal ne saboda mutane yayin da suka zo suka gan shi a da suna ɗaga sautinsu cewa ga shi nan sun gan shi yarfa'una aswatahum bi dhikr inda ru'yatil hilal suna ɗaga sautinsu da zikiri da ambaton Allah yayin da suka ainihin wato gashi wata din sannan laraba suka ce istahalla sabi istahalla as-sabiyu yaro ya faɗo daga cikin mahaifiyarsa lokacin da aka haife shi faɗo wannan nasa yakan yi ƙara ko kamar dai ɗaga sauti shine wato al-ihlal kenan sai sa aka ce da talbiya labbaik allahumma labbaik din nan akan ce da ita wato al-ihlal bi talbiya daga sauti da wato yin talbiya wannan aya din ta sauka ne akan Mu'adh bin Jabal da kuma wani mutum da ake ce da shi Salaba ibn Ghamm dukkan su mutanen Madina ne gaba daya Mu'adh ibn Jabal ansari ne Salaba ibn Ghamm shi ma ansari ne su ne suka dogara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya Rasulullah ma balul hilal ne samu wata yayin da wata yake zuwa zuwan shi na farko ganin sa da za a yi sai dan karami sai rika girma yana girma yana girma yana girma kuma da ƙarshe sai da koma ƙarami kuma in zai sake fitowa kuma wani fitowar sai fito a matsayin ƙarami me yasa wata Allah yake wa wata haka me ya faru to shi ne Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya din yas'alunaka anil ahilla suna tambayan ka sun suwa sahabbanka suna tambayan ka dangane da wato watanni wanda suke zuwa su koma me yasa suke kasancewa kanana sannan kuma idan wata ya kai sha biyar ko sha hudu sai kuma ya zama babba ya cika balaga a shidda wuke ne ya gama cika complete ɗinsa sannan kuma sai fara karancewa kuma in yana koma me yasa haka to shine ma'anar ya tsalo naka anil ahilillah to ga amsa in ga ya musu ya rasulullah hiya mawaqitu lin nasi wal hajj waɗannan watanni mawaqit jam'i ne na miqat wato waqt kenan an yi amfani ne da da an kawo wata ne don ya nuna mutane lokaci an gane ko fa anna zalika ya'lamu an-nas awqat al-hajj wal umra was sawm wal iftar wa azal ad-duyum wa idad an-nisa'i wa ghayriha kamar dai Allah cewa yayi da ya musu mun aikata wa wata haka ne mun yi da wata haka mun kawo shi haka ne don mutane su gane lokaci na haji su gane lokacin umra su kuma gane lokutan sallah su gane lokacin cin abinci da kuma lokacin azumi sannan su gane lokacin da za su sanya wa junansu wajen biyan bashi kuma da shi ne ake gane lokacin idda na mata da aka shi yasa aka samu bambanci tsakanin shi wata ɗan da rana an fanci wannan da kyau ko yawwa laisa yace yace dun ya mawaqitu lin nafi wal hajj wa laysa al birru bi an ta'tul buyut min zuhuriha ba shi ne da'a ba ku rinka zuwa wa gidajen ku ta baya ta'tul buyut min zuhuriha ku rinka zacce wa gidajen ku ta baya baya walakin al birra man ittaqa ai al birru da'a ga Allah shine taqwa shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama watil buyuta min abwabiha ku zo wa gidajen ku ta kofofin su ba ku rinka zuwa wa gidajen ku ta baya ba shine watil buyuta min abwabiha wa taqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah wanda wannan shine zai sa ku samu rabo a gurin Allah Allah sa mu cikin masu rabauta kamar da aka ce walaisa birri da an ta'atun bi wata min zuhuriha za ka ji wani abu a to ya za a ce a zo wa gida ta baya baya to yana abin ya faru shine su larabawa a da yayin da mutum ya ɗauki ibrahim zai je aikin hajji ko zai je umra a jahiliya to in dai mutum ya yi ibrahim to sai suka haramta wa kansu haramun ne mutum ya shigo gida kuma ta ƙofar gida sai dai ta bayan gida wanda yake da gida na gashi ko yake da gida na na na na na, na kara ko yake da menene sai ya sa tsani sai ƙetara wato irin canfi din nan ne nasu cewa duk wanda ya aikin ya ɗauki ihrami to babu shi babu shigowa gida kuma ta ƙofar gida sai zai ya rinka wato shiga gida ta ƙofa ta waje ƙofar bayan gida kenan ko kuma ya rinka haura katanga to shi ne Allah ce wa laysal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha fa zuwa zakke gidajen ku da kuke ta baya kuna haurowa ta baya wannan ba shine wa Allah da'a ba ina fata ana fahimta am yanda abu yake shine sun kafa kansu wannan ka'idoji da wannan dokoki cewa ba su shiga gida sai ta baya ba wai ta ta gaba ba yadda wannan su suna ganin yawa Allah ne da'a wa yarana zalika birran an gane ko dukkan su larabawa suna yi banda alhums alhums su ne wato ƙurashawa da kuma sunana kabilar bani sunana da kuza'a da tafi da da da khas'am da banu amir da banu sa'afa'a da banu mudar ibn muawiya dukkan su wannan su ne ake ce da su hums an ce da su hums ne ne tashabbibihim fi dinihim idan an ce da a mutum yana da hamasa ana nufin wato yana da tsanani a addini shi ne ake cewa yan hamas a kuna ji ana cewa yan hamas ko a palestine akwai hamas kalmar hamas wato tana nufin wato tsananin riko da addini an gane ko to shi ne a a su waɗannan suna da shidda wa salaba fi dini to su su ne kai aka samu ba sa yin wannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina sai wani mutum cikin mutanen Madina din sai ya biyo shi ana ce da shi Rufa ibn At-Tabut ya biyo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan Irani kuma sai kuma mutane su suka masa inkari suka ce ya aka haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai ya aka yi ka shigo ta kofar gida kuma kai kana Irani sai kamar annabi yana cewa to ku ba in kun Irani kuna kuna kuna kuna kuna shigo ta bayan gida ba to ya aka idan ka gana shigo ta gaban gida sai kuma ka shigo sai wannan mutum ya ce ra'aytuka dakhalta fa dakhaltu ala atharika na ga ka shigo ne ni ma sai na biyo ta bayan ka sai manzon Allah ya ce inni ahmad ina ce na maka ni ahmad ne ma'ana ni wato mutum ne mai wanda yake cikin wannan kabila din qurayshawa kenan ma'ana mu muna da tsananin addini muna da riko da addinin mu sosai to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum yake cewa in kunta ahmadiyyan fa inni ahmadi in dai kai ahmadi ne to ni ma ahmadi ne ma'ana in kai ne riko da addini ne gangan to ni ma shi ne raditu bi hadika wa samtika wa dinika na yarda da ainihin wato a shiryarwarka da addininka da baki daya na yadda da abin da ka zo da shi sallallahu alaihi wa sallam to shine sai Allah ya saukar da ya tsano naka wa laysal buyuta a wa laysal birru bi an ta'til buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa ina fata ana fahimta to wannan kenan a wata riwayar Imam Zuhri yake cewa mutane ne cikin mutanen Madina sun kasance idan sun yi niyya na umra to ba su barin wani abu ya shiga tsakaninsu da ainihin wato kansu idan mutum ya ɗauki umra ya sanya ihrami to baya bari ya shiga ƙarƙashin rufin wani abu sam sam sam to a bisa ga al'ada kuma duk ƙofar gida idan za a shigo ta to akwai ɗan rufi ko to a yanzu din ba ana samun irin wannan musamman yan shi'an da suke daga iran da kuma wasu ƙasashe za ku ga suna da wannan idan sun zo suna ɗaukar ihrami za su hayi motocin da za su ɗauke su kai su makka su kai su wane ne da dukkan mashayar da ake zuwa sai a samu irin luxurious bus na doguwa sai a farke ta gaba daya su kansu mutanen saudiya sun san cewa waɗannan mutanen ba sa shiga mota da aka rufe ta shi yasa masu suke ɓare motocin akwai motoci irin nasu yanda ka san wato irin kanta din nan ba a lulluɓe kai sam sam sam ba sa yi to kaga Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa irin wannan din ba shine da'a wa Allah ba ba shine biyayya wa Allah ba tabaraka wa ta'ala ina fatan muna fahimta to wannan kenan وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا نعم إن الله لا يحب
an المعتدين gama wancan jawabi yanzu an shiga wata harkar kuma daban wa qatilu fi sabilillah Allah yake ku yaki ku yi jihadi saboda Allah ai fi ta'atillah ku yaki saboda Allah ku yaki suwa alladina yuqatilunakum ku yaki waɗanda suke yaƙar ku a farkon musulunci Allah madaukin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kame ya daina yaƙan mushrikai a farkon musulunci yace ya daina amma yanda maza Allah ya hijira zuwa ga Madina zuwa Madina sai Allah mai ta sarki ya umarce shi da hijira a ya yaƙi wato dukkan kafirai ta dalilin wannan aya din Ar-Rabi' Abdul Ala suke cewa wannan aya din hadi ayatul ayatul nazal fil qital haka Ibn Jarir Tabari ya kawo cikin tafsirin sa shi ma wannan aya ce ta farko a cikin Al-Qur'ani da ta fara sauka da suke magana akan yin jihadi da yaƙi wannan aya da waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum dinnan ita ce aya ta farko manzo Allah Allah ya umarce shi da yaƙi mushrikai da baki ɗaya sun yaƙe shi ko ba su yaƙe shi ba to da yake ta faɗi filin mushrikina ka yaƙi mushrikai ko ku yaƙi mushrikai wannan aya ɗin sai ta zamanto a wasu malaman suke cewa mansukhiya ce dan ka gane ya ce wa qatilun fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ko ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku ko to sai aka samu wata ayar kuma ta zo ta yi wato kaɗan ƴaƴan kaɗan da ake cewa ko take cewa wa qatilul mushrikina ku yaƙi mushrikai mushrikan da za ku yaƙa nan sun yaƙe ku ko su yaƙe ku kaga wannan aya ta ce sun sun yaƙe ku wacce kuma ta ce ne ba sai sun yaƙe ku ba kawai a yaƙi mushrikai gaba ki ɗaya ina fata ana fahimta am wala ta ta bi Allah ce kada ku wuce gona da iri kada ku wuce gona da iri a nan a siyakin ayar sai zamanto Allah ta buga ohun bil itali kada ku fara yaƙar su su arna tunda an ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku to wala ta ta kada ku wuce gona da iri ku ku fara yaƙar su ku bari sai sun fara ya karfi in sun yaƙe ku to ku yaƙe su ina fata ana fahimta shine ma'anar wala ta tabu wasu kuma suka ce a'a wannan aya din na ga muna mana ra'ayin farko sun ce wannan aya din mansukhiya ce ba ba magana sai sun yaƙe ku ku yaƙe su kawai ku yaƙe mushrikai wasu suka ce a'a ba mansukhiya ba ce ayar tana aiki yaya take aiki eh aikin ta shine wacce tana magana ne akan ku yaƙi mushrikai gaba daya wanda kuma tana magana akan ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku kawai wanda ba su yaƙe ku ba kada ku yaƙe su mana Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah ne da ya yaƙi mushrikai amma suwa waɗanda suka yaƙi shi yasa ce alladina yuqatilunakum a bisa ra'ayin wasu malamai wannan ayar ba kafaffiya bace ba tana yin tana yin aiki kenan wala ta'tabu kada ku wuce gona da iri to kamar ya wala ta'tabu kada ku wuce gona da iri suka ce kada ku wuce gona da iri wajen kashe waɗanda ba ce kashe su ba kar ku kashe mata kada ku kashe yara ƙanana kada ku kashe tsofaffi kada ku kashe malamansu waɗanda suke bauta kamar ka je ka tarar da mutum yana cikin coci yana bauta ba a kashe shi kada ku je ku ta ƙona bishiyoyi a je a je a je a ce bari mutum da mun kashe ku bishiyoyin da ma sai mun ƙona su a je a ta ɓarna a yi ta abubuwa kada ku yi wannan shine ta aka wuce gona da iri kada a yi musula abin da ake nufi da musula shine wato bayan an kashe mutum a daddaka shi kamar yadda ake yanka kifi sabon shi ne musula Allah ya hana wannan ba a kashe mata a yaƙi sai dai irkun yaƙi ba a kashe ƙogo da cijo a yaƙi kafiri da cijo ƙogo tukutukut in an gan shi tsallake shi ake yaushe ake ya ƙasa in ka ga shi ma ya ɗauki makamin ya yi yaƙi to ka aika shi lahira ina fata ana fahimta mata ba a taɓa mata amma yayin da mace ta rataye bindiga ta rike ita ma ta yi training tun da yanzu da mata ake yi training ta ɗauka tana shaida mutane tana harba mutane to babu magana ba a kashe mata in an zo ita ma a fita kanta saboda ta yi yaƙi yaro ƙarami ba ce a yaƙi yaro ba to amma yaro sai a ganshi da makami shi ma ya je yana kashe mutane to ba a zuwa tsallake shi ma kashe shi ake ina fatan kuna fahimta to wannan shi ne wala ta asabi idan kuka kuka je ku kashe su ba tare da sun yi ba to wannan kun yi zalunci kuma kun wuce gona da ita kuma yanzu salo na jihadi na abokanan gaba da suke musulmi ya canja da ne ba su mata ba su yi amma yanzu mata kuma tire ne ake fitar yanda ake koya mata maza har da bindiga za su kashe musulmi ha kuma ake koya mata macen da suke sayar da kosai tana sayar da kosai ko tana gasa masara sai ka ganta tana da makami tana da bindiga a gidanta saboda an ce mata zama cikin hausa akwai matsala dole sai ta rike bindiga duk yanzu suna da makamai kuma su ne kowa sun san bincike da mutane suna bincike su sun sai waɗanda suna tara makamai suna da makamin da yawan makaman ya fi yawan musulmin ɗaiɗaikun makaman da suke da shi ya fi yawan musulmin yawa akwai shekarun da suka wuce wani kuma suna yin sanda cikin waɗanda suka gabata yana faɗa cikin binciken da aka yi kiristocin ƙungiyar kirista makaman da suke da shi a garin nan gwamnatin garin nan ba su da shi saboda ba su da wani gate babu wani keci da ake yi a ji a bincika mai kuka tare da ba ka yi duk binciken da suke yana ƙara ne kan musulmi suna shigo da motoci wannan lagurar zazzaz da ake shigo da su ba a kare su idan gaskiya ne akwai doka a ƙasar don me yasa wannan motocin ba a karewa na cikin me yasa ba ra'ayi ba amma kai kana da motar ka private motar sai dan sanda ya tsaya ya ci mutuncin kai karɓi lasin ɗinka ba ka da komai ba in yana kuma ce kai yi wasu da ƙarar motar taka wani da in yaji karan da masa ko yace an kama ka su bincika ma duk abin su zamana ga dama wallahi amma waɗannan manyan manyan motocin ba a tsare su suna da tashoshin su nasu sun kisa shiga tasha ta hukuma hukuma ba tana tasha ba me yasa duk ne ne da yanzu tasha hukuma ba sun kisa shiga ba sa shiga sai dai kowa ya je ya samu shagon wani shago ya karɓi haya ya dan samu gurin parking space kawai da rika ajiya su shigar da kayan da su ga dama kuma ba wani mai binciken su wannan shine zalunci da ake a ƙasar nan zalunci da cuta da rashin kyautawa musamman waɗanda jami'an tsaro ba ta yin adalci a cikin abin da suke yi galiban wasu amma wasu din masu waɗanda suka sani ya kamata suna ƙorafi a kan wannan din ai dan mutu bai kamata a ce akwai abin da ya fi ƙarfinta ba kowace rajirar da tsaro ta yake takin a tashar gwamnati duk kayan da za a zo akwai idan jami'an gwamnati suna ganin wani kayan ake fitarwa amma babu babu babu babu idan ya wani shi ne a ji a bincike shi a yi wani shi ne a ji a bincike shi musulmi kuma ba da arewa kuna nan a garin nan ko ana faɗa a gidan kafafen watsa labarai jirgi guda a garin nan aka kama shi da makamai jirgi guda to yanzu na labarin yake yana ina jirgin na waye su ya suka shigo da makamu da su waye ya aka yi aka yi shi ne wanda ke kamar shi ta kusa kuma aka magana na ta mutu a banza saboda saboda an raina tsaron tsaron an raina shi suna ganin tsaron yana yin kai aiki ne akan wasu kawai ba banda kawai ba me alakar kawo kawo jirgi guda na makani a garin me alaka da wace alaka me za a yi shi suwa za a kashe na suwaye mu musulmi mun yadda a tona a turai ko waye mun yadda a faɗa ko na waye ne a faɗa a fito a faɗa a faɗa mana bai zai faɗu ba sai da haka za a yi sai ya sai har ku manta wata biyu ta uku an manta zai yi labari kaza kaza jirgin ma ina jin ma tuntun na tashi ma ya tafi sai abin da Allah ya yi Allah ya mana mai kyau Allah ya tsare mana addinin mu kuma ya taimaki addinin mu kanshi to wannan kenan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bana cikin hadisi ingantacce ya Imam Muslim a cikin kitabul jihad yace ibnu bismillah yace ga sahabbansa yayin da ya tsara rundunar yaƙi to ya ce ibnu bismillah ku yaƙi da sunan Allah wa fi sabilillah kuma ku saboda Allah qatilu man kafara billah ku yaƙi duk wanda ya kafirce wa Allah la tagullu kada ku rike gululu a je a yaƙi a sace wani abu a ɓoye kafin araba wala taqtulu imra'atan wala walida wala shaykhan kabira ku daina kashe ainihin mata kar ku kashe mace kar ku kashe yara ƙanana kada ku kashe dattijo tsofo tukur-tukur hadisin imam muslim a wata riwayar daga Abdullahi dan Abbas cewa wannan aya din ta sauka ne akan sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da sahabbansa don su je su yi umra wanda adadin su ya kai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka fita don su je su yi umra ba su tsaya akwai ina ba sai suka je hudaybiya suna zuwa hudaybiya mushrikai a wancan lokaci suka toshe hanya suka ce ba wanda ya iso shiga garin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sulhu da su akan cewa bari a koma zai koma sai wata shekara zai dawo amma da sharadin idan ya dawo baɗin Allah sai da wani abin ya faru ne a zulqa'ida idan ya dawo baɗin insha Allah za su bar shi umra din kwana uku za su ba shi shiga makka ya je yi abin da zai yi ya je ya fito kwana uku kawai bare ya ci kwana uku ba wannan lokacin musulunci bai da ƙarfi kafirci ne yake da ƙarfi yayin da shekara ta goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kinta da shi da sahabbai dan su tafi umratul qada wannan ita ce umra da ake kira ita umratul qada ma'ana umrar da za a yi karamko dan da din sun zo dan su aka hana su aka ce ba za ku shiga ba suka buga suka buga suka buga suka buga har sai ibn Umar ran sai waci an shirya za a zo ce ya Rasulullah dan me sa waɗannan waɗannan karnuka alabu za su yi hana mu shiga in ji Umar yace mu je mu su mu shiga sai sai na Abu Bakar yake ce da Umar kai manzon Allah ne ba mana me ake nufi da wannan kai wannan abin da yake da za a je ba a yi hakuri to karke mamaki ya hayu ne ma'ana dan mutum Allah ne fa wannan magana ba da ra'ayin shi ya faɗa ba manzo Allah ya kafa yana Usman a wannan lokacin cewa ya je ya biya musu ba sun zo ne dan yaki ba saboda su kafirai a lokacin sun tsoruta sun dauka manzo Allah ya zo ne dan yin jihadi ya zo yaki ne inda ana yi kai mutum dubu ɗaya da ɗari wani yake ka je ka gaya musu ya Usman cewa ma ji ina da kitali ba yaki ne ya zo da goma mun dole kuma mu yi ibada mu koma labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai da na kuma din dan aikin naka da kai shi ma sun kashe shi a can an kashe shi a makka annabi ya kimtsa ya jikin sai ya fara tashi manzon Allah ran sai ya tashi ya fara kamar kace fara daɗa yin kenan cewa za a ce a kimtsa a je afka musu in dai sun kashe sayyidina Usman to ya ba da lafiya za mu shiga ko mu ko su annabi yana kai wannan yanayin za a shiga za a shiga din sai aka ba ka ce a'a sayyidina usman fa ba a yi ba a kashe shi ba wannan labarin da aka bada ba haka bane ba to sai aka zo aka sulhu a cikin sulhu da aka zo aka rubuta min muhammadu rasulullah ila kaza kaza kaza kaza kaza sauransu to anan ne ma lokacin da aka bana sulhu suka ce a to ya muku ya rubuta muhammadu rasulullah suka ce ai mu ba mu yadda kai manzon Allah bane ba da mu yadda kai manzon Allah ne da ba za mu zama jayya da kai ba a goge wannan kalma a goge ta a goge ta a goge rasulullah kawai a sami muhammad mun yadda kai muhammadu ne amma da bai yadda kai rasulullah ne ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace yace yace yace yace a share ali ibn abi talib yace shi bai da bai share ba yace ka share yace shi bai share ba manzo Allah ce ina ne daidai yana kuma shi baya iya karatu shi annabi yace ina daidai kare da musulmi mun na sa hannu ya share da shi a ci gaba to a irin nan muhallu shahid kun ga 'yan shi'a suna zagin da yana umar cewa lokacin da manzo Allah sai ya zo da fati ya ce a kawo masa a wurin rubutu zai rubuta wasiya zai faɗa abin da zai bar mutane a kai sayyidina umar ya ce a'a kar a kawo kai manzo Allah ya bari kawai shi ne suke zagin umar cewa ya cuci musulmi daman in ji su ne da faɗa ya munafurci ya sa ya hana annabi dan ya san manzo Allah zai ce sayyidina Ali shi ne khalifa da ka sai ya hana shi yake la'anta kuma saboda wannan to shi ke nan yanzu kuma ga Ali da Abi Talib manzo Allah ce yi kaza ce bai ba ya rai ha ta kashe ba Umar ba wai yayi bane da rina abinda Annabi ya zo da shi shi Umar abin da yasa ce a bari ya Rasulullah kamar yana nufin ya manzo Allah yanzu kana cikin halin zazzabi da rashin lafiya ka ji da rashin lafiyar ka mana ba wai ka zo ka ji da rubuta mana wani abu ba da sauransu yace abin da ka bar mana na alqur'ani da sunna ya wadatar mana ba sai ka bauna wani abu shi ke sayin annabi ya sa ma yace kada a kawo takardar kamar yanzu mutum da ba da lafiya yace sai yayi wani abu ka ce a da Allah ku bari ku takura wani a dace yanzu wani abin kai ne da yake mulka to Ali bin Abi Talib nan din ma da manzo Allah yace da shi ya share yace da ya share ba kiyayya ga manzo Allah ne manzo Allah ya sa ya faɗi wannan a'a san annabi ya sa ya faɗi wannan ko ba ka da yace ni da ya zan goge sallallahu alaihi wasallam ai ni na yadda da rasulullahi din na ka ni da ran goge ba kaga shi abin shahadi ne kawai ina fatan muna fahimta to dan shi'a baya gane wannan baya iya hada nafsi da nafsi ya hada su ya fitar da hukunci da zai fitar mai kyau ba tare da cutar da sahabi ba ina fatan muna fahimta ala ayi hal a wannan shekara dai da aka zo a zo wannan umra din kafirai da shirkai ba su bari aka zo wannan umra din ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi alƙawarin cewa to yanzu za mu koma gida ba za mu yi wannan umra din ba a a a a a a sai baɗi in Allah ya da idan mun dawo kuma za ku bar mu mu yi a bakin din ba za ku bar mu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sun kyamaci su yaƙi su kafiran saboda suna cikin wato ash-shahrul haram ne tunda a zulqa'ida ne ina fata ana fahimta suna ganin cewa to ai ba za su yaƙi a wannan lokacin ba shi ya sa ma suka haƙura da arnan suka hana su shiga suka ce eh cikin mun kyale ku kun ci sa'a dan yarda da cikin wata ne mai alfarma wata mai alfarma ba a yaƙi a ciki wannan wata ne na zulki'ida ba a yaƙi a cikinsa za ka kada irin wannan ɗin ne muka haƙura za mu koma ma'ana me ya hana su su yaƙin saboda yanzu wannan ɗin wata ne na alfarma ba a yin fada a cikinsa ko ina ku da ban to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ɗin wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu ko da kuwa a wata ne alfarman ne in su yaƙe ku ku yaƙe su wannan abin da kuke tunani cewa yanzu wata ne mai alfarma ba za ku yake su ba a'a in sun taba ku ku taba su shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah madaukakin sarki yake nufi anan kenan wannan ita ce sirrin sanadin da zai din kamar yadda ya zo a wannan wato a riwaya din da in kana wasu malamai suna ba a wannan riwaya din a cewa wacce da muka faɗa ta farko din ta haifi inganci ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku ma na ƙurishawa wala ta ajabu kada ku wuce gona da iri inna Allah la yuhibbu al-mutadin lalle Allah tabaraka ta'ala baya son wuce gona da iri yayin da duk za a yi abu a nan gurin abin da ake nufi ya koyan uwana cewa musulunci addini ne mai adalci addini ne mai adalci an hana wuce gona da iri da barna ko da jihadi aka zo ba a yadda mutum ya yi barna ba ya cuta ya hana yin ta'adi kamar yadda muka buga misali a zo a yi yaƙi ɗin kamar misalin bayan an yi yaƙi ɗin a bi dukkan wani abu mai amfani duk a lalata shi gaba ɗaya zama tuba da amfani wannan ba karantarwa addini ba ne ina fatan kuna fahimta in dai yaƙi ne na fisa bin Allah to ana yin rai da rai ne ake yi kun fahimta rai ake buga rai da bugi rai amma ba a zuwa a je a ta ƙone shaguna a ta ƙone a gidaje a ta kone kaza a ta konewa in fa na addini ne sai dai kuma in na al'ada ne ina fata ana fahimta amma da sauran jihadi na addini to ana yin rai da rai ne ina fata muna fahimta to sai dai akwai wurare na barna wanda kuma wannan daman ko ba jihadi ake da ya kamata a kawar da su a kone kamar irin gidajen giya gidajen caca da sauransu da haka ya kamata mutane su zamanto ala ala ala ala basira wa ala ilm akwai waɗanda suke tasayyudi suna farautar lokacin da za su sami rigima ba ta kai ta kawo kai su je su fasa shaguna suna ɗiban kaya da sunan galima wannan wannan sunan sa jahilci wannan sunansa waita wannan sunansa rashin sanin mai addini yake bai taba kowa ba amma da ya samu sun koya sai su ta ɗiban kaya su ta ɗiban kaya su ta ɗiban ganima wannan ba shi bane ba ba haka addinin Allah ya karantar da wawa wannan kuma ba shi ne tsari na musulunci ba ya kamata mutane su kiyaye wannan sai Allah ya ce mu واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم na'am
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم na'am كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم
kuhum haisu sakiftumuhum ku yaƙe su duk inda kuka gan su shine sakiftumuhum kalmar al-thaqafa a larabci tana nufin wato al-hazq wal bas wanda zaka ɗauka yankin ka gan shi Allah ya ce duk inda kuka gan su haisu sakiftumuhum a duk inda kuka gan su to ku yaƙe su wa qutuluhum haisu basartumuhum muqatalahum muqatalatahum wa tamakkantum min qatlihim duk inda kuka gan su kuma kuna da ikon kashe ku ko kashe su wa akhrijun min haythu akhrajukum ku fitar da su daga gidajen su kamar yadda suka fitar da ku daga gidajen ku wannan yana nuna cewa ashe idan kafirai sun yi muku kaza to kuma ku yi musu kaza din ina fata ana fahimta ba su kashe ku ba sun kore ku daga gidajen ku to kuma ku tashe su daga gidajen ku shine abin da ake cewa akhrijun min haythu akhrajukum wa zalika annahum akhrajul muslimina min makkah saboda sun fitar da musulmi ne daga makka to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake cewa ku fitar da su kuma daga gidajen ku daga gidajen su ku fitar da su kuma daga gidajen su kamar yadda suka fitar da ku daga gidajen ku wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ai barin shirka ta rayu a bayan ƙasa shi yafi wato kisa mahadari بل سسرين كراياتنا شركة يشركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلهم من قتلكم إياهم في الحرام والإحرام أي كد الشركة تيتيها قوى أبايا قصا كنا زمين أنا شركة أبايا قصا أرنا سنة كافرتي سنة شركة سنة بوتر بنتي سنة هذا الله دولي أي وانا شيئة الجنة أكن كجيكو يا كيسو أحرمي ما كنتم كنا شيء إحرامي wannan mana wannan mai sauki ne ya kasu kana cikin ihrami mai sauki ne ya kasu a harami mai sauki ne akan a bar su su zo suna yada kafirci a bayan kasa wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi Allah ce amma kada ku yaƙe su a gindin masallacin harami inda al-masjid al-haram saboda daki ne mai alfarma mai daraja mai matsayi a wannan wurin kar su kar ku yaƙe su hatta yuqatilukum fihi sai har in su sun yaƙe ku a ciki kenan a cikin in sun yaƙe ku ku yaƙe su amma in ba su yaƙe ku ba kar ku zo ku tashi jihadi ku fara yin su daga masallaci da alfarma fa in qatalukum amma idan har suka yi azarbabi suka yaƙe ku fa qulubuhum ku yaƙe su kada ku daga musu kafa ka kira har hamza wal kisa'i yace wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fa in qatalukum haka ya karanta sai ya cire wannan alif din da yake kan alkitab amma a kira'ar hamza wal kisa'i kenan mana kada ku yaƙe su in ba su yaƙe ku a wannan wuri ba wannan ya kasance ne a farkon musulunci cewa bai halatta a fadil arna da yaƙi ba da kafirai da yaƙi ba a albaladin haram garin ne alfarma to amma wannan aya din ta zama mansukhiya an share ta kamar da malamai suka faɗa da faɗin Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah ko yakuna ad-dinu lillah ku yaƙe su wannan aya din da take ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai in babu shirka to ta share wannan aya din wa qatiluhum haythu taqtumu wa akhrijuhum min haythu akhrijuhum min fitnati wasaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kai ta share wannan wa la tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi kuma ce ya ce ku yaƙe su ko kun ga babu shirka a bayan ƙasa wa qatluhum haythu saqiftumuhum ay haythu adraktum في الحل والحرم kenan a duk inda kuka tarar da su to wasu suka ce wannan gabar ya qatuluhum haythu taqtumuhum ku lura da wurin ku yaƙe su a duk inda kuka ga su ko to wannan iya wannan gabar wannan aya ta share ta wannan gabar wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram din nan ita ne ta share wannan farkon ayar kun ga da ayan ce duk inda ku ina ku yaƙe su ko to amma sai aka zo aka ce a'a in kun gan su a harami kada ku yaƙe su to shi ne wasu malaman suka ce kenan wannan aya ɗin ta share a wacce ta farko ɗin wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya ɗin gaba ki ɗinta aya ce mu kama tana aiki ba shayarwa ba ina fata na fahimta kawai dai abinda aka hana an hana fara yin yaƙi a masallaci mai alfarma shine abinda aka hana Allah ce kazalika jaza'ul kafirin wannan bayani da aka yi muku shine sakamako na su wato kafirai arna kenan amma fa inin hau idan sun hannu suka daina yayi karfu ainihin ta hau anil qitali wal kufr suka hannu suka daina kafirci suka daina ya karfu fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ghafurun ne lima salaf mai gafara ne dangane da abin da ya gabata rahimun ne bil ibad kuma Allah shi mai jin kai ne ga bayi wannan aya din ya koyar kwana tana nuna mana cewa a muhimmancin wato samuwan jihadi a bayan ƙasa irin wannan ayoyi su ne yayi baya da makiya Allah da waɗanda suka auri duniya suke son zama a cikinta suke neman tabbata a ciki ba sa so ma a karanta ta kwata-kwata yanzu da wani ya ji ana sai tab ka ji ana zuba mutane su je su yi faɗa to za mu tsallake ta ne ko kuna so mu tsallake ba za mu tsallake ba haka Allah ya faɗa kuma haka malamai suke jawabi ka ga mu ma dai da wannan jawabi kenan addinin musulunci yana nuna mana cewa ƙasa ta Allah kuma ya kamata daula ta rayu akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah babu wata tuta da ya kamata ta rinka kada an ba tutar la ilaha illallah ba ja da fari da baki ko kore da fari da kore ko kuma ja da rawaya da da fari da wane da wane da tutocin banza tutocin shirme tutocin yahudawa wannan ba su ne tutoci da ake so su rinka kadawa ba so ake nan ganin tutar kamar ta saudiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah da takobi a karkashin ta to wannan shine abin da ake so daula islamiyya ta rayu a kai wurare da suka samu ci gaba na addini musamman a da tutar la ilaha illallah ita ta take sama da komi kuma haka mutum musulmi ya kamata ya ji a ran shi ka rinka ɓace rai yayin da ka ga wata tuta tana kada ba ta la ilaha illallah amma yanzu mutanen mu saboda tsabar wato wato wato wato zamananci da kuma wato yahudanci ba tare da sun farga ba har zuwa ake ana kallon irin wannan tutoci da tutar Najeriya to ka ɗauki tutar Najeriya ka saka a gidanka saboda mu da wani dalili kuma ta maka ne tuta ta shi'ar ne tuta wata alama ce wannan tutar ko ba ta gini akan la ilaha illallah ba to mun ka bara ku rinka sa tutocin la ilaha illallah ba akan motocin ku yanzu wani sai da a dashboard din sa na motarsa tutar Najeriya ne akai amma da nuna kusa la ilaha illallah ba to ku canja mai kan kusa wannan tutar ko wani ma tutar america yake sawa wani kuma tutar iraki wani kuma tutar iran wani kuma tutar kaza to kusa ta la ilaha illallah wanda biyu ya ganta ya san cewa ba dama ne ya san kai biyun ka shine la ilaha illallah kuma irin wadannan abubuwa ba na kishin addini Allah yana ba mutum lada akai to ka hada wanda yake da kishin addinin sa da wanda bai damu da wannan addinin ba eh ba ba ka hada ba kishin ƙasa kishin ƙasa ba wai kishin addini ba wannan kenan sannan kuma yana cikin abin da yake sababar da wato samar da jihadi a bayan ƙasa shine kafirci da shirka matuƙar aka zo ana shirka a bayan ƙasa da kafirci aka ɗaure wa shirka gindi aka ɗaure wa kafirci gindi to wannan wani sababi ne da zai samar da jihadi a bayan ƙasa matuƙar musulmi suna cikin shiri kuma suna kimtsi kuma san sharuɗoɗi da ƙa'idodi da Allah ya shimfiɗa da manzo Allah ya shimfiɗa kenan ba a so a samu shirka a bayan ƙasa ba a so a samu bautar gunki ba a so a samu bautar rana bautar dutse bautar bishiya so ake a samu bautar Allah shi shi kare amma yanzu tsarin da ake tafiya a nan kasar da wasu kasashen wannan shine tsarin ba shi bane mu yanzu da yawa ma da wurare da za mu je mu gani wani ne kuma kamar irin run- run about din nan da ake da su a a a zaga guma ka ake sa mu kuma gani mu a gurin mu a addini ka'ida gunki buge shi ake ina fata ana fata sanan amma wasu wurare ma za ga guma kan ne yana cin abin da 'yan taliban suka yi a afghanistan da ita suka fara samun kafuwa afghanistan akwai gumaka da yawa yahudawa sun sa gumaka duk inda ka zagaya gunki can gunki can gunki can su suna da manufa fa duk abin da kaga suna yi wallahi suna da manufa da niyyar ciyar da addinin su da baske da aka suka yi suka yi ta kawar da waɗannan gumakan suka yi ta kawar da waɗannan gumakan suka yi ta sare su aka ta zubar da su ana ta kafa tutar la ilaha illallah wa amma da waɗannan yahudawa suka suka kore su daga inda suke din sai da suka yi suka ta dawo da wasu gumakan kuwa aka ta dawo da su aka ta kafa su don a nuna ma cewa dole ku kasa ta rayu akan tsari na kafirci ko ku gane wani abu guda yanzu misalin da kasar iraki kasa ce ta musulmi wannan kafan ba wani ta cewa a kai ba wani arne da yake da a a a a wani right da zai iya claim a kasar iraki haka kuma kasar afghanistan menene ribar amerika da ingila da suka yi taron dangi suka zo suka ta kashe musulmi suka ta kashe bayan Allah a waɗannan ƙasashe suka zo suka kafa daula ta su su me manufar don su tabbatar da tsarin kafirci su danne tsari na musulunci duk da tsarin musulunci da ke gudana a ƙasashen tsari ne ma mai rauni amma tun da ƙasashen watakila ana jin motsinsu ana jin ɗuriyar su to bari su karar da su su danne su kuma wannan shi ne ka'idar su ba wai a afghanistan ko a iraki ko a falastini ko a ina ba duk inda ka sani sai sun lalata kasar sun yi da ita kawai suna bar tsarin kafirci misali gobe masar gari ne na musulunci kasa ce ta musulunci akwai tarihin annabawa da manya-manyan bayan allah na gari a wannan kasa amma ka je ka duba yadda amerika ta lalata masar yahudanci tsantsa daga 'ya'yan musulmi suna tafiya tsirara kai ka shiga kasar ba ka ce kasar musulmi bane ba sai a zo masallaci sallah sai ga bai kusa ɗaya sahu biyu ba yawancin mutane ba su samu sallama ba sa yi galiban shugabannin gaba ɗaya yahudanci ne kawai a gabansu kaso mafi yawa daga arzikin ƙasa amerika take turo musu ita take ɗaukar nauyinsu sai su saba mata to ba nan kaɗai ba duk inda suka samu shiga in za a rinka barin yahudawa suna shiga suna kaka gida suna kawo tsare-tsaren su za ku riko tarar da ƙasar ta kwata-kwata ta zama tsari ne na yahudanci jiya ina duba network nake gani an nuna wata ila wani wanda ya gani ya gani a wannan news line da suke suke ake gona zuwa Abuja Abuja a kasar Bayelsa akwai wasu kafirai arna daga America suke ko daga ina ne suka zo America ne suka ce suka zo suka tara yara samari matasa da yan mata na Bayelsa ana irin nuna wannan tsananci din yara su fito tsirara su sa matsatsin kaya ana so a fidda irin sarauniyar kyau da wacce ta iya gantsara da wadda ta iyalin da ya iya gaye da iya ado sai su fito subhanallah wallahi wani abin gani ba za ka iya daɗa kalla ba an haska su duniya ana nunawa a bayan sa nan cikin Najeriya bayan sa Amerika suka zo kuma aka yi biki aka fidda wacce ta fi kowa iya ado ta fi kowa fidda tsiraici ta fi kowa iskanci da wanda ya fi kowa iya a gantsara da iya kwalliya da iya a abunan da mata aka zo aka ba su dama suka yi speech suka yi bayani aka ba su kaifutuka aka musu wayewa da sauransu misali kaga wannan ya faru a can ne saboda akwai arna da yawa a can to ana nan ana nan a hankali a hankali za su rinka kawo muku tsare-tsaren da yake ba na musulunci bane ana kawo muku nan kasar arewa din wasu daga cikin shugabannin ku da yake ba su da kishin addini za su ɗauki hannu su rattaba su yi sigiri ta kan abin su ce sun yadda kamar yadda aka yi ta rikici da jagororinmu da musulmanmu da yan majalisunmu na dattawa da na wane ne wane ne akan su sa hannu akan wannan tsari da aka kawo na sex education da aka ce aka yi ta ɗauki ba da wanda yanzu aka juya shi aka nemi shi family health ana yi jiya jiya ɗin wani ɗan uwa ya kawo min takarda cewa yaransu a makaranta malam wani malami ya ba su ya ce su je su rubuto masa yayin da namiji ya sadu da mace ana jin wasu abubuwa a rubuto masa abubuwa guda goma wallahi abin jiya jiya ina masallacin Usman bin Affan wani yaro ya sami ne yake tambaya na yake cewa ga abin da aka ce wa kannan su zo su yi daga makaranta abin tambaya a nan gurin me ya alaƙar makarantar boko da kuna yana wannan abin me ya amfani a bawa yarinya wannan assignment din ta je ta tambayi uwarta ba ko ta tambayi ubanta to an taɓa saduwa da ita za ta gane ko shi yaron ya taɓa saduwa da da da da da mace da zai gane Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa wallahi duk wanda suka bar wannan tsarin sun cuci al'ummar musulmi kuma wannan shi abin da malamai suke ta faɗa suke ta wanzuka ake ta faɗa abin da cewa bai kamata ku gani ku sa hannu akan wannan ba ga shi nan kuma yana faruwa me alaƙar yaron ka yana makaranta a bashi wannan a ce a bashi a sanan ne ya je kawo abubuwa guda goma da ake ji yayin da in an haɗu da mace da namiji in sun haɗu ana jin wasu abubuwa wai ana jin wasu abubuwa subhanallah wal iyadu billah tsayin tarhabin to irin waɗannan abubuwa ne mutane ba sa so a yi magana a kai an yi magana sai a ce wai wai wai wai ana atakin mutane wai to haka za mu zauna saboda Allah ana tabbatar da mu ana ta kawo mana tsarin kafirci muna ji muna gani a jikin ka hana ka kuka fi sabilillah to abin da zai baka ya bata ma rai ya bakanta maka rai shi ne wanda zai maka wannan ɗin ko musulmi ne za a kashe zai wannan shi ne abubuwan da ake da cin mutuncin addini a kasar nan wallahi ba zai lissafu ba Allah bari da muku misali yanzu ne da ba da hannu ɗin da ake yi da man da ake wannan yana tuba da ake sa sai a samu katuwar armiya fasika kazama a zo ajiye ta a tsakiyar titi ta samu matsattsiyar riga da gajeren sket tana ba da hannu duk addininka duk taɗawarka duk tsoron Allahnka duk imaninka sai ka ganta tunda ita ne za ta ce boko wuce wani ma a wajen kallon ta zai je buga wa dan uwansa subhanallahi wa bihamdihi yana kallon wata haka ne da ba da manufa kuna gani kuna tsammanin wai haka haka ne da manufa ne ni abin da nake faɗa mun kano garin musulmi ne kuma mun muna musulunci kuma ana shari'a musulunci a Kano ko ba kuma to ya kamata a lura da waɗannan abubuwa da suna da muhimmanci talla a sayin da sai a zo a sam hoton mace tsirara tsare ce a samu kyakkyawar mace sai a zo ana tallan sabulu da ita ko tallan wannan da ita ka rinka tayar da hankalin mutane da alamar nuna bayyana fitina a jikinka wannan ban ce ka yi magana a kan gidajen talabishin mai ake nunawa ba fa mai ake nunawa a gidajen talabishin wannan ban ce ka bincike a kai ba wannan kan haddisa wala haraj yi magana iyayinka ka bayan su ko ya rinka haska kirjin su ko ya rinka haska subhanallah kuma dole a haska maka bayani kuma amma duk wannan sai a shiru a zuba ido kala a magana saboda an yi magana an hana an taba hanyar cin abincin wani duk waɗannan tsare-tsare ne na yahudanci wanda ya kamata wajibi ne mu tsarkake gidajen mu shi yasa wallahi duk wani mutum da yake da kishin addini ba zai ma iya buɗe talabishin a gidansa ke kullum tana buɗe ba saboda barna kayanka za su koyi barna kana ji kana gani yaro rediyo za kunna freedom ko pyramid ko za kunna dan kira za kunna yaro da yake shekara uku ba za ga yana kada rawa yana yana rawa to ya ka gani ya ka gani da ka wallahi yahudanci yana ne yana shiga cikin mutane hanyoyi da dama ba tare da mun farga ba in ga muku gaskiya wannan babban da ma magana akan yada addinin kiristanci kuma yanzu ake yi kasuwanni suna shiga gidajenmu suna shiga makarantun gwamnati primary secondary duk kiristoci suna shiga kai an marasa lafiya a asibiti ba a kyale su ba ana ba su kiristanci
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله نعم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
وقاتلهم ألا تكون يقيم شركة حتى لا تكون فتنة السيء إن بأسام شركة با فتنة أنا أنا نبن واتو شركة كنا أي قاتلوهم حتى يسلموا يا جسر حتى تسلم مسلمتا فلا يقبل فلا يقبل فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام باع كربان كومي أقول مي بوتن قلتي في مسلمتي ku yaƙe su har sai babu shirka wa yakuna dini lillah a samu addini ya kasance ga Allah shi shi kadai ma'ana ƙasa ta zamanto kawai addinin Allah ke in ba akwai shirkan ba ta da tasiri ba ta da wani a- a- wato ba ta da shauka ba ta da fawa wannan shi ne sai addini ya zauna daidai kenan wa yakuna dinu lillah Allah ce fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin idan suka hannu shi ne intihai kenan ai anil kufri suka bar kafirci wa aslamu suka miƙa wuya fala udwana illa ala zalimin wato babu al udwan in an ce al udwan anan ana nufin wato ƙetare iyaka ba wanda za a je a ƙetare iyaka a yi masa wani sai wanda yake azzalimi ko kuma babu mai ƙetare iyaka sai wanda yake azzalimi allazina bakau ala shirk wanda yake ya wanzu akan shirka abinda ake nufi a nan gurin shine fala udwana ai fala sabila babu wata hanya kuma babu wani maganar a yaƙi wani kuma sai dai azzalimi in dai wadancan sun daina shirka in dai wadancan sun daina kafirci sun musulunta to ba maganar kuma a je a yaƙe su sai dai kuma mu azzalimai waɗanda suka tsaya kuma suka kama zalunci sana'a wannan kenan kalmar fala udwana anan tana nufin fala sabila kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa yake Allah kuma da tusa ya faɗa a wata ayar ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alai an gane ko sai suka ce al-udwan din ana nufin wato azzulmu kenan idan sun musulunta kada a kwaci dukiyarsu kada a mai da su bayi kada a kashe su sai dai da azzalumai a cikinsu su ne za a yi musu wannan abinda aka aikata wa ahalin shirki musulkai masu shirka kafirai na ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka kisa ko mai da su bayi ribatattu wannan abin baya zaman cewa zalunci in dai akan shirka aka yi musu kuma akan kafirci aka yi musu to wanda ya ba a ce shi ya yi zalunci a nan gurin Allah ya ce ya yi amfani ne da udwan ala tariqil mujawaza wal muqabala kamar yadda malamai suke faɗa يعني شنو على طريق المجاوزة والمقابلة كما يدعى لك وجزاء سيئة سيئة مثلها wanda ya mummuna shi ma a yi masa mummuna wanda ya yi mummuna to kai da ka zo kai masa mummuna shi ma ka ne mummuna amma kai din duk da cewa an sa wa aikin ka shi ma mummuna an sa masa sunan mummuna ba mummuna bane saboda ne rabawa kai ina fata ana fahimta wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha wanda ya taɓar gaza ko shi ma a yi masa taɓar gaza wannan taɓar gaza ita farko ita ce take da sunan taɓar gaza to wannan taɓar gaza ta biyu kuma an karɓe ta ne alaƙa yin ɗariƙin mujawara wato mujawara kenan ina fata ana fahimta ma'ana kamar an ari kalmar ne saboda makotaka in ƴar uwarta an sa mata sunan taɓar gaza irin wannan aikin to kai ma wannan aikin ya aka sa masa taɓar gaza wa in kana ramuwa ce kai ina fata ana fahimta to wannan kenan to sai Allah kuma yace mun الشهر الحرام بالشهر الحرام والأرنات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Allah ce الشهر الحرام بالشهر الحرام ma'ana wata mai alfarma da wata mai alfarma kamar yadda kuka hana mu je mu yi umra a wancan wata mai alfarma wancan na farko zulqa'ida to yanzu gashi mun sake dawowa wani wata mai alfarma shekara mai zuwa kuma za mu je mu yi wannan ainihin aiki da kuka hana mu wannan aya ta sauka ne akan wato amrul qada wanda muka faɗa da yanzu manzo Allah ya fita zai umra a watan bulqida mushrikai suka hana shi shiga ɗakin Ka'aba don ya je ya dawatu a lokacin da suka tsaye da su a Hudaybiya kenan manzo Allah ya sulhu da su a wannan shekara cewa zai koma gida Madina ya dawo fil amil qabil fa yaqdi umratahu ya dawo a shekara mai zuwa don ya rama umrarsa manzo Allah ya juya ya shaida ainihin wato sahabbai ga baki daya kuma a shekara mai zuwa ya zo ya rama wannan umra ɗin tasa a shekara ta bakwai wancan ta farko shekara ta shida wannan ta biyu kuma shekara ta ta bakwai kenan to shine ash-shahrul haram ma'ana zulqaida alladhi dakhaltum fihi makkah wa qadaytum fihi umratakum sanat sab' ash-shahrul haram sai ya dace da kuma wannan ash-shahrul haram yani zulqaida alladhi sudittum fihi an al-bayt sanat 60 kenan ma'ana kamar yadda kana ma can mu ma yanzu mun rama kun hana mu shiga a wancan watan shekara ta shida ko to wannan shekara kuma shekara ta bakwai mu kuma mun rama mun zo za mu shiga shine ash-shahrul haram bi shahril haram ma'ana an yi draw kenan ko 11 ko 00 kamar yadda da alaikum Allah madaukin sarki ke cewa duk wanda ya muku ta'addanci ko musulmi ya ƙetare muku iyaka ta hanyar yaƙar ku fa atabu alaihi bi mithli ma tada alaikum ku ba ku ƙetare iyaka ku yi masa abin da ya yi muku irin abin da ya muku a nan gurin a cikin ayar akwai wato an yi amfani da aikin da wani ya maka mummuna aka ce kai ma karama sai aka ambace su da suna iri ɗaya faman da alaikum kaga al-i'tida wuce gona da iri ko sai wani ya muku ta'addanci fa'atadu alaihi kuma ku yi masa ta'addanci kamar yadda ya muku a can kun ga adalcin musulunci tun da ya muku koma ku masa amma in da muku ba ko ku taba shi ko ku taba shi wannan shine abin da ayar take ne daidai yake da faɗin Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wanda yana reka to ba laifi in ka daga hannu ka ba shi mari guda ɗaya irin nasa an gane ko shine abin da ake nufi ramawa kai daidai وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به idan an muku kuma ku yi irin abin da aka yi muku to amma Allah ya bada shawara ce wala in sabartum la huwa khairu lisabirin asbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daiqin mimma yankurun yace da za a yi hakurin to da shi yafi akwai wurin da ake haƙuri akwai wurin da ba a yin haƙuri akwai wurin da in an yi haƙuri wannan abu ne mai kyau daidai akwai wurin da kuma ba za a yi haƙuri ba dole a tsaya a ɗaukar wa addini fansa kuma a ɗaukar wa addini matsayinsa da darajarsa idan an ce ga baki ɗaya ana tafiya ne akan haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri shi daga wata rana sai a zo a sa muku kwado a kukkule mana masallatan juma'a ce ba sallah ba sallah sai a ce haƙuri a guri a guri ina fata na fita gidan ka ba a fita a je a kama a ce a ba magana sallah ba magana abin nan a guri a guri gemu da kai saka yawo da shi a gari ana ganin kana ce a dan ta addan addini ne a kama a daure a buga sai a ce a yi hakuri a yi hakuri dole sai musulmi sun tsaya da tsayuwar kansu da kansu shi abokin gaba ya san cewa kai in ya taba ka ba kan wallasa bane yayin da ya taba ka ya san cewa zaka bashi kashi to zai taka sannu sannu wajen taba ka amma in san cewa lakwas lakwas lakwas take ba ka da komai ba ka da arda sai sai amma ba ka komai mu je kai mu danne su ina fata na fahimta yanzu da abokanan gaba kun samu dama maka ya Allah wallahi tallahi wa'azi ba za su bari a ga ayi a kasan nan kuma suna nan mun fada suna ta kulle kulle duk wani irin tsari hatta da awa da ake karantarwa wai ana so an kawo tsari wai wani sun ba su na tsari wani ne wanda ya shafo ko ya ce wai ba tsari malamin su su ta wa'azi kai a ana ana ta ana kare mutane ana ta gaya musu abubuwa ne ne ne dole dole za mu tsari ba za mu gida wannan a wannan kasar ba za mu gida wannan ba ma'ana shi kanta wa'azin dole sai an an ba ka wani certificate an yadda tukunna sai wanda gwamnati ta yadda da shi zai wa'azi kun san ko wanda gwamnati take yadda da shi kun san shi shine wanda ya yadda da tsarinta kuma wanda baya iya cewa da ita mu yasa kike kaza ina fata ana fahimta to kaga in ba musulmi sun tsaya sun nemo kansu yanci sun bayyana تعاليم الدين الاسلامي كرم ترى وقت الدين المسلمين كي اسوا الدين فجارم الدين ne ba rabon addini ba ina fata na fahimta in ba haka ake ba wallahi muna nan yahudawa za su kalle kuska wani tsarin da su danne malam addinin musulunci da ba dai ya samu irin su Umar ba ai da ba fito aka fara kiran sallah ba ina fata ana fahimta manzo Allah a garin Makka yana zaune fa suna nan cikin wannan hukumi da aka dare su aka rubuta su ba su ba shiga babu babu babu abinci babu kaza babu kaza addu'a yake cikin hadisin Imam Ahmad Allahumma a'iz hadha ad-din bi ahad ar-rajulayn ilayka ko kuma Allahumma a'iz hadha ad-din bi ahad al-umarayn yayi ta addu'a Allah madaukin sarki ya sa Umar ya musulunta Allah ya kaddara sai na Umar ya musulunta saboda me yasa annabi ya san irin su Umar su za su su kwatar wa addini yanci samun su karfi ne a cikin musulunci mu ma musulmi muna da bukatar mu samu masu karfi a cikin mu wanda in an takale hancin musulunci za su ce a'a ba daidai bane wannan za su tsawatar ba wanda za su shiru ba saboda suna samun abin da ake ba su ba sai na umar musulunci suke da wahala ya rasulullah ya amfani zaman mu me ya zaman da yake nan da yake wannan girki ce ku tashi mutta tashi mutta ai layi shi wannan layin ya shiga bayan hamza bin abdul muttalib wannan layin ya biyo bayana ya zare ta gudu yace mu fito yau a makka a kaaba za a kira sallah wanda yake so uwarsa ta haifo ta ba shi ba bismillah ya zo hana mu gani yau sai ya fito kowa ya leko ga umar ke kai kogar ne sai ka zama ya ja baya ka zo mana ka gani ka zo mana ka gani Allah ya bawa addinin musulunci izza manzo Allah yake faɗa musulunci bai kasance ya bai gushe mana cikin kaskanci sai da irin su musu kodar suka musulunta to yanzu shi ne abin da addinin Allah yake da bukata a wannan ƙasa yanzu a samu jarumai tsayayyu wayayyu waɗanda suke da kishin addinin su sun san rayuwa sun san duniya kuma mukamin da suke da shi baya hana su su yi addinin su aiki irin waɗannan su ne muke neman su ruwa a jallo to shine Allah madaukin sarki yake yake a a a a a yake yake yake yake yake faɗa wa a a a a فمن يتدى عليكم فاتدوا عليه مثل ما تدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ذاك انت آية غبادن؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام وحرمات القصاص يوم الفتح وحرمات القصاص ما سيتي والحرمات القصاص كلمة الحرمات جمع لنا حرمة حرمة abin da yake da wato alfarma da matsayi ya kawo shi da matsayin jam'i ne don yana nufin wato abubuwa masu alfarma suna da yawa akwai alfarma ta shi watan akwai alfarma ta gari akwai kuma alfarma ta wato ihramin da ake ciki kalmar al-qisas ana nufin al-musawa wal mumatala al-musawa wal mumatala to abin da ake nufi anan da wal hurmatu qisas shine yayin da suka fara yaƙar ku ku musulmi a wata mai alfarma ba su ji kunyar Allah ba ba su kiyaye wata mai alfarma ba sai suka zo suka yaƙe ku to kuma din ku yaƙe su a cikin wata mai alfarma din kisasi ne wannan yanda suka mutu shine kowa kuka mu shine ma'anar wal hurmatu qisas sun yaƙe ku a wata da alfarma to kuma din ku yaƙe su a cikin wannan wata mai alfarma din fa man yutada alaikum fa tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku musulmi ku ji tsoron Allah ya ku mu'minai wa alamu ku sani cewa anna Allah ma'al muttaqin lalle Allah madaukin sarki yana tare da masu takawa masu jin tsoron sa sai aya ta karshe sai ce ne وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة na'am
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله كتشير سبود الله ابن كثير يقول أن آية إن كاسو كني dan zaburarwa a kan muhimmancin ciyarwa wasu malaman suka ce wa an fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku dan yin jihadi dan ɗaukaka kalmar la ilaha illallah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawukan ku ko ku jefa hannayenku zuwa ga ainihin wato tahluka zuwa ga halaka a nan gurin ya yi amfani da kalmar aibi amma yana nufin wato anfus wala tulqu bi aydikum ay wala tulqu bi anfusikum ila tahluka abbara an nafsi bil aibi yayi ta'abiri da hannu ko hannaye amma yana nufin rai yana nufin gangan jikin mutum kamar yadda yake faduma kasabat aydikum wa ya'fu an kathir tabi ma kasabat aidikum da abin da hannayen suka aikata ai ana rufin da abin da rayukan ku suka aikata walakin kun ji aidikum ila tahaluka kada ku jefa kawo kanku wato izuwa ga halaka wa asimu ku kyautata ya ku bayan Allah kada ku kuntata kada ku rewa kada ku hana ku agaza ai asimu a'malakum kuma duk kyautata ayyukanku kada ku mummunan aiki wa akhlaqakum ku gyara ɗabi'unku وتفضلوا على على الفقراء كن فللا وتفضلوا على الفقراء كن فللا وفقيرين مسكينين كتوما كامسوا وعادنا مسوا إن الله يحب المسلمين لولا ألا أنا سم ماسو كيوتتاوا وكنسو ماسو كيوتتاوا ونبيئوسو ماسو كيوتتاوا تلكاوا مبكاتا أجا أنا نقول آية tana nufin muhimmancin ciyarwa ga manyan ciyarwa tana nufin muhimmancin ciyarwa da agazawa wajen ɗaukaka kalmar Allah wajibi ne masu hali ku yi amfani da dukiyar da Allah ya ba ku taimaki addinin Allah ba Allah zai sauko da mala'iku ba ne su rinka saukar da ruwan kuɗi suna ba mutane suna gina masallatai amma yanzu yau galiban masallatan da ake gina su a ƙasar nan ana gina su ne da bara da roƙon fi sabilillahi wani kawo wani kawo wani kawo wani da za a zo a ce ya bada taimako roƙi naira dubu hamsin ya bayar saboda gina masallaci yana da ikon zai iya gina irin wannan masallacin guda hamsin amma da zai yi wannan ba wane da zai zo ya kawo katin kawai sun fita a masallaci ya ce shi ba zai iya ba sai dai ya bada kwatan kudin ko rabin kudin yana da dama ya shimfiɗe irin wannan masallacin guda ɗari a garin nan babu abin da zai same shi amma zukata sun yi rauni masallaci da za a zo ana yin sallah da bara muke gina shi galibin masallatan nan da ake ginawa da bara ake gina su to ina masu hali ina masu kudi a bankuna na kasar waje da ciki ina masu kadarori ina manya-manyan 'yan kasuwa ina manya-manyan ma'aikatan gwamnati makarantun islamiyya sun gagare mu babu sai dai ana amfani da sauran gidajen mutane sai dai ka zo a ce ka ba da aran garejin motarka kana dawowa za ka zo kana tuhon ka ce ba a tashi da wuri wani a fita a baka wuri ka sa motar ka ka yarda wanda ka sa motar ka akan ka bari ai karatu wannan mai imani na kenan bai bayar wani da zai bayar ba za a takura masa a sa ya fidda motar shi to ya aka aka samu dama aka gina waɗannan manyan manyan gidaje ko ba a samu dama aka gina aji biyar shida bakwai takwas tara goma da za a karantar da ƴaƴan ku ba abin mamaki da muke da shi wato hatta haɗin kai da za mu tsaya mu haɗa kai mu yi aikin da zai taimake mu da kanmu da kanmu ba ma iya yi yanzu a ƙa'ida ta gwamnati duk fili da aka yanka akwai masallaci akwai makaranta akwai kasuwa akwai asibiti wannan shine ƙa'idar wato a ma'aikatar yanka filaye da kulotai nazarin nan ko ba nazarin nan ba amma insha Allah ta'ala idan an zo za a raba wannan wurare wasu ne za a samu su sayar da filin masallaci su sayar da filin makaranta primary su sayar da filin makaranta asibiti su sayar da filin asibiti saboda biyan bukatar su kawai to yanzu idan an ga mutanen unguwa ba za su iya hada kuɗi su wani kango ba don tun da akwai makarantar firamare misali gwamnati ya gina firamare su a gwamnati abin da yake gaban su shine makarantar da za a yi karatun boko wannan shine yake gaban su amma islamiyya su a gurin su ma wajibin su bane a kundin tsarin su babu wani abin da za a ake ce da shi islamiyya sai dai wannan voluntary abu ne wanda mutane da za su iya haɗuwa kuma hukuma za ta iya tallafawa in ta ga dama to ni yanzu ba za mu iya haka kuɗi mu rinka sayan filaye ba mu gina makaranta mutane ba sa wannan shi da ake ta wahala ake ta wahala yanzu wasu makarantun boko ma san ana buɗewa sai da ana yin sa gida ne gida ne gidan ne ya gina gidan sa na zai sa haya kai sai makaranta ta ta karbi ta karbi gidan gurin islamiyya sai a da su abubuwa ana biya su kuɗi shekara babu infaki infaki ya yi kaɗan motoci a garin nan insha Allah ta'ala in ka fita kullum sai ka ga sababbin motoci wani bawa Allah ya da tsaye kai kin ne garin nan ba kofar mota ne ta hawa sai duk inda kike sababbin motoci na da bakwa lura da inda danja ta tsaya da tsofaffin motoci da sababbin motoci yanzu da suka fi yawa sababbi a shi akwai kuɗi akwai kuɗi akwai kuɗi to ya ɗan uwa musulmi ya kamata mu tsaya mu waye mu san abin da ya kamace mu yanzu misalin kaga islamiyya da za ki gina a nan fa za a zo a karantar da da da da da da da matanka za a zo a karantar da ƴaƴanka kai ne kuma a unguwar za ka zo ka amfana da masallacin wato shi ba wuce ya yarda ya zo masallacin unguwar sai ya ƙaru ya amfana shi yana ƙaruwa da masallaci amma baya amfana da masallacin da komai zai zo sallah kyauta za a tayar masa da fanka kyauta ya ga haske kyauta a sa masa security a masallaci wasu tsare mai motocinsu da abin awansa da takalmansa ma ana kula da shi shi kanta ranta ana kula da shi tunda duk sallar da za a yi a wuraren karanta ko manyan manyan masallaci akwai wanda suka yi volunteering suka ba da ran su da su sallar wasu don su tsare rayuwar masu sallah duk wannan zai kyauta amma shi da zai taimaki masallacin da ya sai masa mai da za a zo a tada inji da zai ga wannan aska ko ya sai injin ko ya gina wani makaranta yanzu nan wancan satin kuna ji samari suka ce dan Allah tun ka musa bude karatu masallacin gagawar gandu masallaci ne mai albarka babba yana da filaye ya fili alhamdulillah da ne gwargwado ana da bukatar ƙari wannan din ma bai isa ba dan abubuwan da ake so a yi suna da yawa amma wannan wanda ake da shi ma gashi ne fili tarwal ba yanda za a gina shi gashi nan ne kuna ganin masallacin ne yanzu kun ga akwai wuraren da ba wuta ko yanzu duk masallacin nan gaba ɗaya ba za mu iya kawo ta musa a nan da nan ba da can yanzu na san wanda suke can gurin ba sa iya ganin qur'ani ba lalle bane suke yi wanda yake nan ya hakura me ido garma garma da wanda sai zai zo gaba na iri na kenan dole ku ya ga sai da yawa babu infaki babu taimakawa addini wani abin mamaki za a gani yanzu misali ba an ga sallah masallaci ba hadiri ya dango kowa yana zuku zai hau abin hawan sai tafi gida wannan zai tafi wannan zai tafi kowa sai tafi ya zauna tagirman da ya sallah a kanta a masallacin haka zai tafi ya mata gobe ya ita ba saboda yana ganin ne wani zai zo nade masa ita da su dai kuma idan zai ga tabarma masallaci ya fada ya ya shiga sai ta fada in kun tun da ba ta aiki wallahi yanzu a ga koyi tabarma ba ta da su ba bawon shi kenan mai bawon shi Allah ya ce wa an bi kofi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila ta'aluka malamai suka ce rowa da kin ciyarwa wannan halaka ne sai da aka ce ila ta'aluka sun ce akwai bambanci a wasu kace akwai bambanci tsakanin at-tahaluka da kuma al-halak wasu kace abu ɗaya ne al-halak ai at-tahaluka wasu kuma suka ce a at-tahaluka shi ne duk abin da in aka yi shi daga ƙarshen sa zai ƙare ne da samuwar halaka shine at-tahaluka ta fahimta wasu kuma suka ce abin da ake nuna da at-tahaluka shine abin da za ka iya tsare kanka da shi bai same ka ba shine at-tahaluka to me al-halak al-halak kuma duk abin da baka isa ka kare kanka da shi ba dole sai ya same ka shi yake ce da shi al-halak to wala tulqu bi aydikum ila at-tahaluka ku yi kokari ku tsare kanku kar ku jefa kanku ku zuwa ga at-tahaluka abinda zai iya kai ku ga halaka shine ku ciyar ku ɗaukaka addinin Allah ku taimaka ku agaza ku yallata yanzu wani abin da zai faka abin sha'awa yanzu irin irin ke saudiya kasa ce ta musulunci alhamdulillah duka al'amuran su gwamnati ke gudanarwa duk da sallatai ya gaba ke da kake gani limamai da suke yin sallah da ladanai da masu shara da wayewa da sauransu suna da albashi kamar yadda kansila da kwamishina da gwamna yake da albashi ka'ida da wannan ba a tashi a masallaci a ce fi sabilillahi wannan fanka dai in ta mutu kawai liman ne zai yi waya ya buga ya ce masallaci ne suna kaza dan kokin su sun mutu duk sai a canja AC carpet tanti ruwansa menene duk kula ake shi ta matsala to mu yanzu a tsarin kasar nan gwamnati ba ta kula da masallatai gwamnati ba ta gina masallatai gwamnati ba ta ɗaukan nauyin limamai tana biyan su albashi wanda ya kamata limamai da suke limanci a masallatayya suna jan mutane sallah matsayinsu matsayinsu matsayinsu ya kai a ce gwamnati ta ware musu kuɗi na albashi tana biyan su saboda ko ba komai suna taimakon al'ummar gwamnati ne kowa zai tafi kasuwa shi ba zai je ba kowa zai je wurin aiki shi ba za shi ba tafiya za ka tafiya ka je ka kwana hudu biyar shida bakwai ka je ka yi business kai wa limamin mai fara yana tunanin masallacinsa zai zo ya zauna labarin sai zai kira sallah zai muku sallolin nan guda biyar wani a wannan ranar zai je ce ribar miliyan biyar wani a wannan ranar ya yi aiki na dubu hamsin wani a wannan ranar ya samu kaza kowa zai je ya dawo gida da ɗan kullum ya dawo daga kasuwa ko daga gurin aiki yamma ta yi ya faki a masallaci zai yi sallar magariba da isha'i kowa zai koma gida da ɗan kulli a hannunsa amma limami sai dai ya koma ya shiga yana amma yana a'udhu billahi min shaitani rajim to yana gida yana ba iyalin sa hakuri haka ne mana kusa galibin limaman suna cikin talauci ne da shi ba su da za su dan ba su biyo hanyar samun kuɗin ba su kuma mutanen da ake taimaka musu din ba su tunanin ya za su taimaka limamin ba bal ma da ake yanzu in an ga limami ma yana cikin yunwa sai a ce tab ka ga duniya ne ta lalace ka duba liman kaza wani liman ne amana da kaza wai abin da suke so liman yanzu zai tada sabo a gari da ta a fashe ko to wannan daidai kenan su ne haskiya umar tsoron Allah da takawa riga ta koke hula ta koke yana cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana tashi yana wa'azi da yayi zafi sai a ce a talauci ne ya dame shi ba yi da shi abinci ne ke da kai kai ya saka ce ba da nan sai ce a al'amma da sun lalace gidan wani wani ne da wurin wani wani malami ya ce ya ga wannan gidan sai ya ɗan kaji ya ga ƙasusuwan kaji ya fito yana tsaf kai ashe mutane nan ba su tsoron Allah ashe wa adin da duk wani dinna ba ka ka biyo ba Allah na fito wallahi ka sun kaji na gani a kofar gidan ka sun kaji da kimewa Allah wataƙila ƙure a wannan rana albashin da ya ɗauka ne je shi ma je bakin titi ya ɗaɗa ko iyalin su ga ɗauki ta mere shi ma ya yanke da su shiga duniya kada dai su ji dai cewa ba kama ne kaza ba ko ta kuskure aka zaya ga wannan abu wallahi irin wannan tunani ya kamata mu kawar da shi ba dai yi wani ai abin da kai ne daɗi shi ne ka ga malamin kai na cikin ni'ima kana da kwanciyar hankali saboda in yana cikin ni'ima da wadata ka san ba da kwaɗayin abin hannun wani ballantana ya yi ƴar murya in ya zo wa'azi ba yi da bukatar taimako wani ballantana ka gan shi a kofar gidan wani da sassafe yana sallama a dan bashi abin da zai koyi masara iya zaman to malami yana wannan ko limami yana wannan ai gaskiya ba za ta faɗi ba duk wanda zai ɗauka ko ya ba kai ce ga shi ga shi ga shi ba wallahi da kai ta kai kai kai ku sanar da shi ba Allah nake gaya maka dole ka daga masa kafa mahama kana ta kula ta hanya ka sani ko baka sani ba gashi yana da kyau shugabannin limamai malamai a wadata su a yalwata musu rayuwarsu ta yadda sun fi ƙarfin dukkan wani mai hali da zai iya sarrafa su wani mai mulki da zai iya sayan su da kuɗi ba amma yanzu yadda malaman wasu malam subhanallah wani dubu ashirin na asirin su dubu ashirin kawai in an ce ma a bada kuɗi wataƙila shi ne bara yanzu ce a kai mai naira dubu ɗari biyu sai yin ce tsaf na na wani na gaba dubu ɗari biyu billahi al'adun la ilaha illa huwa bai taɓa ganin dubu hamsin tasawa in ka bashi ashirin sai na kusan gama sujjala sai a ɗauki ashirin ɗin a baka sai an danne ka an gama da kai saboda ba ka san kuɗi ba ina fatan muna fahimta ala ayi hal wahalhalu da kuncin hali da malamai suke cike da limamai bai kamata a ce an ba sa kamar yadda kamata a ce maka musu ne gwamnati in gwamnati da kuma ciyamomin lokal gwamnan da ake zaɓen su ne da ba za su iya taimakawa ba ana da akalla a ce limaman juma'a gaba ki dan lokal gwamnan kaza ne wannan ciyamun ya ɗauki nauyin su a sa musu albashi kuɗin kan wani waye ne ne ki za mu kuɗin na waye namu ne gaba ɗaya kuɗin mu ne gaba ɗaya ina fata ana fahimta ana kalla a ce ai wannan to in ba ai wannan ba fa su kuma jama'a ya kamata su yi kansu tsari amma yanzu neman ce mutum da ake a masallaci a tofanka a siya ne ne wani da ya dauka zai ba sai dauka kamar imam masallacin ya bawa a nan da za ku labarin wani ladani na gaya muku da ladani ya sa wa ɗansa sunan ya sa wa ɗansa sunan sunan sunan wani arni ya sa ma sunan sandi ladani yana tare da liman aka masa haihuwa tun da ciki yake gaya wa liman ke cewa liman an fi haihuwa fa liman yana cewa to Allah Allah ya saukar da lafiya to saboda shi ya danka liman ne gaban shi yayi liman ne zai taimaka masa a matakin jirgin shi zai ce a taimaka masa har haka za ka haihuwa yake an haihu fa liman yaushe jiya Allah raya Allah sa albarka kai alhamdulillah lafiya ne shi ke na karatu ya gane ladan da ya gaba kanta ya buga ya buga ya buga sai ya samu wani ilamuni na ƙocinsa yake ba shi wancan dubu arba'in zai je kera wani mai da kayan sunan yaro sunan ya gudu sandu ya ba shi hada masa kayan da komai da komai da ba ne ne fa ya taimaka masa ya je sai rago ya soya ya da sauransu ranar suna da aka zo za a yanka liman ya ɗauko bai riga ya iya yanka rago a wannan ranar ya zo zai yanka rago sai ladan ya zo ya ce to ka yanka ka ce ka yanka sunan ɗan da za a yanka wa sunday ɗalibai ya ce mai gajere ya ce sande na ce in bila da ya ce sande sunan ɗana sande ya ce kamar yaya sande ya ce sande za ka saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ya ce me za ka yi inna lillahi nan ne ina wahala wannan in ya wuri wani wani sande shi ya sa mu shi sa ni ma nayi masa takwara abin da muka faɗa da rubi Allah ya mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana wa bi hada kadi kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika